والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقراج فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعجيزي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق يا زياد أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau zamanmu muna zama na ɗari biyu da talatin da bakwai mun yi mun tsaya ranar mun yi bayani akan muna magana ne dai akan abin da ya shafi salati muna magana abin da ya shafi salati salatin kuma wato ya kututul haƙa'i ya kututul haƙa'i muna magana akan wannan mun yi magana akan ama'in wato Allahumma addim silatu salawatika wa salamu taslimika ala wal tayinati al-mufadatu min al-ama'i rabbani wanda ibn al-arabi ya magana can mun yi magana akan shi'uni mun yi magana akan nasba mun yi magana akan borozi mun yi magana duk muna tafiya akan wannan mawazi mizanin wanda kowane lahaja ana lahaja ce yadda ta fito daga hadarin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wa alam shuhudi wato yanzu za mu ci gaba da bi sababi wujudiha sai min infiradi ahadiyatika kadaituwan min infiradi kadaituwan ahadiyatika ɗayan takanka ma'anahu kaga musamman na karatu ne jiya na dawo daga tafiya ne na yi bacci da wuri ma'ana ai ta jidu min tilka surati za ka gamu min tilka surati min infiradi a hadiyatika daga kadaitakan daga kadaitakan ɗaya tuwanka ba da zuhuri surati bayan bayyana surori wa ainun ma ya jidu asalin abin da za a samu fi haji surati a wannan surar ko shuhudu zatihi shine gani na zati almutlaqat sazijati wanda take zati ne amma mutlaqa sannan kuma asazija wanda ta shiga juna ta shiga cikin juna ya shadu a fiyazi surati a wannan suran ana kallanta da wannan suran wa suratu ita kuma wannan suran laha nata kalmir atu kai kalmir ati kai ka ce madubi ne ta tara a fiha wanda ake ganin juna ciki baina subhanahu wataala ubangiji ya tsarkaka ya daukaka ya rafi tilka surati yana kallo yura ana kallon sa fi tilka surati a wannan surar aini zatil muqaddasa wato wannan hadaratu sajijin almu'zatu al konce suran da infiradin na ahdiyan na kadaitakan ita take fita a cikin sura wannan suran kuma ita take fita a cikin shuhudi na zatil mutlaqatis sajiyya ita kuma wannan mutlaqatis sajiyya ita ce sura wanda take fita kamar madubi wanda yurafi tilka surati ana kallon wannan a wannan suran ainihin zati al-muqaddasa shi ne ainihin zatinsa al-muqaddasa ma'anar abin alam tara ila rabbika kaifa madda zillu kaifa madda zilli alam tara ila rabbika ya rasulallahi baka gani bane ila rabbika kaifa madda zil yaya ino ta miƙu madda zil abinda ake nufi a nan yurafi tilka surati ainihin zatil al-muqaddasa surar sai ta yi kama da irin sura na ainihin zatil muƙaddasa da tsarkaka da komi da komi sai ya zamo duk inda Allah yake nan annabi Muhammad yana gudu kaga zillu kenan alam tara ila rabbika baka gani bane ya rasulullahi ila rabbika kaifa madda zil yaya yaya kaga miƙuwan madadin inuwar inuwar inuwar inuwar da ubangiji yana da inuwa to mazala shi ne inuwarsa duk abubuwan da za dawo to za dawo wajen mazala ne shi ne yardadde a kan abin an gane wahila muradu shi ne ake nufi bi infiradil ahadiyya kaɗaituwan ɗayan taka fayyadar ahadiyatu domin kaɗaitaka ainin zati ainan bi ainin ainin zati kaga Allahu huwal awwalu haka ne la sani lahu wa maqamu wujudi wujudu kaunu samun kaunu shine awwalu Allah shine shine samuwa ko Allah shi ne al'awalu, sannan a kujeran samuwan hadarar manzo Allah shi ne a awalu. An fahimta? Wannan kujera ne na mir'a, alam tara ila rabbika kaifa zil. Kujera ne na mir'a. Wannan infiradil ahadiyya din kadaituwa ɗayan taka na zatin Allah to babu wani kamar a ce manzo Allah Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa samil basir to manzo Allah shi kuma kujeransa laysa kamislihi shay'un ne shi ba kaga an in mutum ya gane zai ga infiradi da ahadiya akwai wanda ya kama da manzala babu laisa ka misli haka ne to wannan shi ake salatin yadda yake fitowa kenan ya yeah. wayyar muradu bi infiradil ahdiyati shine abun nufi da kadai takan ahadiya fa innal ahadiyatu domin ahadiya ainin zati ainan bi ainin ainin zati ne ainan bi ainin wala tuzidu alaiha ba za a ƙara a kanta ba illa anna fiha nisbatul ahadiyati sai dai akwai nisba na ahadiya لكون ذات الساجة saboda kasancewar zati asazijatun ariyatu annin nasabi ta wofanta gabarin nasaba wala hadiyatu nisbatun minan nasbi ita kuma a hadiya nisba ce daga cikin nasba inta abin da shaudiya ne ci kenan wato idan mutum ya gane Allahu al'awalu sai Allah ya ba wa manzan Allah sunan sunansa al'awalu sai ya ba wa manzan Allah awalu Muhammad al'awalu Allahu awalu akhiru sai ya ba wa manzan Allah sunansa akhiru Allahu zahiru sai ba manzala sunansa zahiru Allahu al-badinu sai ba manzala sunansa badinu huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal badin wa huwa bi kulli shay'in alim duk sai Allah tara sifofin gabaki da wa sayyidul haqi sai na rasulullahi qawlu ƙabla na shari'a shi bahiya kafin a sa masa in ce nama ƙabla na shari'a shi bahiya kafin a sa masa alamar nama wato halittarsa ta bayyana ilam anna ma'anin nashirul ashbahi huna ma'anin nashiranta ashbah anan hiya zawatul wujudi shine zatoci wanda ya ta'alliki dawa domin mazala shine awwalu zawatul wujudi zatoci na wujudu min al-azal tun daga azal ila al-abad zuwa ga abad haka abin yake kullama waqa min zawatul wujudi duk wani zati na wujudu da ya kasance huwa nashun ya fito ne an tilka surati daga wannan suran na mazalla saboda shi ne awolu la sani lahu wani haza kila saboda haka malamai suka ce innahu abul awwali manzala shine baban farko innahu abul awwali manzala shine baban farko shine can zaka ji shi Ibrahim radiyallahu ta'ala no yake yake yake bansa da matsayin baba naka ga kuma nasin qur'ani Allah ne ya faɗa haka annabiyu aula بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات mumini duk wani mumini da wanda ya zo da wanda zai zo kafin zo mazala in mumini ne to matan mazala baba ne a wajensu a wajen kowa kaya manzala sallallahu alaihi baban kowa da kowa ne ma da mumin ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim saboda zirin da Allah ya yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam zirin min awwalin min min azal ila al abad ne ba an yi maziri bane daga zamanin da ya bayyana zuwa tashin kyama ba wannan ba ne zirin da aka masa min azal ilal abad zirin kuma min azal ilal abad kaga abinda zai nuna maka kafin annabawa duk wanda ya rasu gabaki ɗaya kowa ya koma ga Allah to an nuna masa annabi Muhammad a gidan aljanna kowaye ya rasu sai da aka masa interview ka san wannan annabin ba ranar da annabi ya zo duniya ba ne aka fara a wannan jarabawa ce tun daga farkon azal me ka sani game da wannan annabin annabi muhammad ake nuna musu ba annabi ibrahim ba ba annabi musa a kujeransa ba ba annabi isa a kujeransa ba ba annabi nuhu a kujeransa ba ba annabi adamu a kujeransa ba annabi muhammad ake nuna masa saboda annabi ne ake son a gane ka san wannan annabin kafin bayyanan annabi muhammad yana alamul gaibi kafin ya zama mashhadi kafin ya zama ya yi buruzi a halin tajalliyat to kaga ashe anan duk tambayin da za a yi za ka gane innahu abul awwali manzala shine baban farko likaunil ashiyayi kulla tanasalat min haqiqatil al-muhammadiyya saboda duk wani abu ko wani abu kullaha dukkanta tanasalat ta samu sila ne ta fito da nasba min haƙiƙati al-muhammadiyya daga haƙiƙan manzala muhammadu fawa li jami'aha sai ya zamo jami'al halki gaba ɗaya kal asalin shajarati sai zamo kamar bishiya ce shajaran sai zamo kamar bishiya ce ita ce durratul bayda da muke magana a durratul bayda nan asalin komi yana ta'alliki da wannan bishiya ne wa zawatul wujudi zatoti na wujudu wujudu gaba daya kullaha dukan kulla sai suka kala ga sadin shajarati kaman kaman me reshe ne na bishiyar to wannan reshen bishiyar ku ji sosai reshen bishiyar shine mala'iku a cikin annabi adamu ne wannan shine halittar Allah gaba ki daya mala'iku a cikin annabi adamu ne rauhani a jikin annabi Muhammadu ne shi ne wannan mai bishiyar na mai sunan duratul baida ita ce kamar bishiyar mala'iku a jikin annabi Muhammadu ne suka fito rauhani a jikin annabi Muhammadu ne suka fito jinnu a jikin annabi Muhammadu ne suka fito su ne rassan shedanu a jikin annabi Muhammadu ne suka fito mutane a jikin annabi Muhammadu ne suka fito dabbobi a jikin annabi Muhammadu ne suka fito ɗabi'a a jikin annabi Muhammadu ne suka fito ɗaba'i jawamidu daskararrun abubuwa a cikin annabi muhammadu ne suka fito guda nawa kenan to wannan abun guda takwas iya halittar da Allah yake nan a duniya ba wata halitta wanda mutum zai iya samo shi shine na tara babu iya halittar da Allah yake nan guda takwas shine ubangiji yake fada wai habil arshe rabbuka faqof yawma idhin samaniya wato samaniyatun din takwas din nan sune suke daukan wato ya habil arshe rabbuka suke dauke da al'arshin ubangiji samaniyatu asnafin malaika rauhani jinnu shaidani mutum dabbobi jamanat a ɗaba'iyu wannan ya hamil arshe rabbuka faƙon yau mai yin samaniya samaniya to astrafi su suke ɗauke da duk wani abin da Allah ya yi to kuma duk a jikin sai na rasulullahi ne كلها كالأغسان الشجرة fahuwa ainiha a gane fahuwa sallallahu alaihi wasallama ainiha shine ainiha min kulli wajen ta kowane fuska saboda haka wanda bai san annabi ba bai san shi ba ta kowane fuska ba inda za ka zo ma annabi ne zai karɓi hukuncinka daga cikin annabi kake shi ne ya zama huwal abul awali abul awali ai kaga da yawa in an ce manzala uba ne ba kowa da kuma a ciki eh ka ci tabaka ba kowa ba ne ya gane manzala sallallahu alaihi wasallama shine uba har annabi adam shine babansa ba kowa ba ne ya gane malamai ma ba su gane ba tukuna ba su gane ba in sun zo gurin iza azalama alaihim kamu daga sun zo gurin sai zamo ya musu waji to in suka zo ya musu waji da suna da wanda su dora su to su fahimci annabi Muhammad shine baban annabi Adamu to a wannan lokacin shine asalin suka fara fahimtar inda ake nufi in ba haka ba an dinga tsalle kina ana kaiwa ana kawwa amma kuma ba a kai gurin da ake nufi ba domin sai ka gane annabi Muhammad shine asal asali sai ka gane shine asal ainu sai ka gane huwal kullu minul kullu badanan wa zahiran wa bari siwahu ma lana fihi masharabu sai ka gane haka in mutum ya gane to insha Allah akwai nasara akai amma mutum bai gane ba akwai aiki an gane ko wala ya tara haza ba kowa yake ganin wannan ba illa liman ta hadda nisbatul wujudi sai wanda aka kewaye shi da nisba na wujudi wa baraza laun haƙo ainan yayi aka masa buruzi na gane gaskiya ainan bi aini ya shara hazin sir kafin ya gane wannan sirri wa illa in ko ba haka ba fala ba a ganewa eh ba a ganewa amma mutum ya bi biddika wannan shi ne haƙiƙatul muhammadiyya shi ake kira da haƙiƙatul muhammadiyya ko an fahimce karatun an fahimta kun fahimci yanayi gidan infiradi ahadiyya cika surar ta bayyana wannan surar ta bayyana ita ce ta zamo shuhudi ne na hadaratu zati sazija al-mutlaqa wannan hadaratu zati sazija al-mutlaqa shi ita take bada mu ce photocopy amma annabi Muhammadu ba Allah ba ne ba Allah ba ne amma komi na annabi Muhammadu siffansa yana yana ɗaukan siffa ne kamar ta halaka bi a halakin lahi ai ƙurani siffa siffan Allah ne. To siffan Allah kaf baki ɗaya na manzo Allah ne ai. Kaf gaba ɗaya na manzo Allah ne. Babu wata siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai dauke ta ba. Amma kuma shi ba Allah bane. Shi ba Allah bane. Shi ba Allah bane. wannan muna yawaita faɗa saboda malamai sun faffaɗa tuntuni shi ba Allah ba ne kuma shi ba ɗan Allah ba ne amma tashabuhin da yake da shi shine duk ɗabi'u na Allah manzo Allah yana da shi ya cika Allah ya bashi wannan ɗabi'u Shi Ibrahim radiyallahu ta'ala Imam Lubusiri ya yi magana akan akan manzala sallallahu alaihi wasallam Shi Ibrahim ya yi magana akan faƙul fihi ma ƙarshita faƙul fihi ma ƙarshita ka faɗa masa abin da kake so la ta tashil idara la ta tashil kufra idza qulta abdullahi ne idan ka ce abdullahi ne amma sayyidu halqihi eh abdullahi cikan abdu abdiya yadda ya cika iza qulta abdullahi sayyidu khalqihi in kace abdullahi ne sayyidu khalqihi shugaban halittar Allah fa qul fihi ma qarshita ka fada masa duk abin da zaka fada la ta tashal idara karka ji tsoron maganan da nasara suka ce annabi muhammadu annabi isa dan Allah ne kai karka ji tsoron wannan ibrahim baka ce mar Allah ba baka ce mar dan Allah ba wannan shi ne kaulu waj'alta minha fiha ka sanya shi minha daga cikin tafiha a cikinta min hafiya yani amin minas surati daga wannan suran fiya a cikinta aka sa bi sababi in bi sa'ad ilimi shimfiɗan ilimi jalallahu in bi sa'ad ilimi filojudi Allah ya sanya ai can Allah masalli wa sallim ala ainihin rahmat rabbaniyati bi mana markazil fuhumi wal ma'ani duk wani ilimin awwal wal akhiri Allah ya bayar in bisadin sa wajen da Muhammadu ne wajen da Muhammadu ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallama shine wanda a riwayan Tirmizi yake cewa ra'aytu rabbi fil manami na ga ubangiji na cikin bacci fasala ne sai ubangiji na ya tambaye ni fi ma ya hata simu malaula ala akan menene mala'iku suke husuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sai ne shiru sai Ubangiji sai dafa ni, dafa irin nasa, ya ce, da abin da ce, biyadihi, mu kuma na fasaranta shi bi ƙudaratihi, da ya dafa shi ya ce, hatta samitul bard ya ji sanyin amma jami'a jasadi, dafa shi da Ubangiji sai ji sanyi ya kewaye shi ga baki ɗayansa ji mazala a riwayar tarbizi sai ubangiji ya sake tambayarsa bayan ya bar wannan dafan sai ce fi ma ya hata simun malau la'ala a kan menene mala'iku suke husuma sai ce alwudu wa waktul makarihi yin alola lokacin sanyi lokacin da ba a jin daɗin yi wa naƙalar huɗa ilal masjidi da takun tafiya in naka tafi masallaci daga ƙafanka da sauƙewa a nan manzala sai ce fa'allamani ilimin la'awwali wa la'ahiri sai aka ba ni ilimin farko da ƙarshe a ina ka shimfiɗa ilimin kun fahimta? a dawo ilimin awwali wal akhiri ilimin farko da ƙarshe an shimfiɗa shi a jikin wa wannan shi ne indisa da lilimi dama shi abin yana zuwa ne komi lokacin da ya yi a lokacin yake zuwa ai mazala ba kira shi da sayidu ba sai daga baya amma kafin sayidu ba kira shi sai da kujerar ya zo sai aka ce to shi ne sayidu komi in lokacin ya zo sai a ce yanzu shi ne kaza yanzu shi ne kaza haka abubuwan komi yake faruwa a cikin hadaran Allah da manzo Allah to in bisa dalilimi daga nan ne wa allamaka ma lan takun wa kana fadlullahi alayka wannan shine in bisa dalilimi allamaka ma lan takun ta'lam bi ma'ana kai ne na'ibi na Allah wajen ba da ilimi shi ne shauti ya da yake kiransa da markazin fuhumi wal ma'ani duk wani fahimta duk wani ma'ani na fahimta to sai ka zo kujeran annabi ne za ka gane in ba ka zo kujeran annabi ba za ka gane ba kowane irin ilimi ne kuma duk nashi ne misali fil wujudi a kaunu aljari ala haddi kauni subhanahu wa ta'ala wanda yake gudana a fadin ubangiji wala hidu da bishai min ilimi illa bima sha babu wanda yake kewayewa da iliminsa illa bima sha sai abin da Allah ya so eh sai abin da Allah ya so abin da Allah ya so din shine kuma yake fazalikar ilim wannan ilimin munbashirun shi an yi masa in misali min haji surati daga wannan sura ne shine hakikatul muhammadiyya daga wannan sura ne fayya yanbawul ulum wa sirri shine yake ubugo da ilimai wa sirri shi ke ba da asalin ilimai fayyar lahu kalfajar jami sai ya zamo a wajen manzala kalfajari idan a da fitar ya keto ya yake yi haske ne kawai ya zamo kalfajar jami kenan wayin shiƙo min hali zawatil wujudi shi ne kuma yake kekketa daga zatin wujudu wanda ya zamo alimu wanda ya zamo alimu wanda ya zamo alimu wanda ya zamo alimu iya sanin da aka sa maka ko ilimin yahudanci ne ko ilimin nasara ne ko ilimin ka duk sunansa in bisa da lilimi in bisa da lilimi sai zamo wannan ilimi ya zamo baharan akwai wanda suke kogi wa anharan akwai wanda suke kududdufi ne ko rafi wance a hausa ku bar haɗa gulbi da korama don ba daidai ba ne gulbi daban korama daban to wannan shi ne Allah musalli wasallam ala dalilin laifin minal buhuri wal awani to shine buhuri baharu wal awani shine kananan koguna shine madansa duk wannan ilimin daga hadaran sayyid da wujudi da suke fita wasawaki wal khayutu da masu shayarwa da kuma masu ɗinkawa su ɗinke abin su aje shi wannan haka yake shine jalta minha fiha Allah ka sanya minha daga cikin ilimin fiha a cikin ilimin kuma qawlu bi sababiha da sababinta yani annal ilmal jari bi sababil ilimin kenan al ilmu da ya bayyana in bisa da ilimin أن علم الجاري wannan ilimin mai gudana fi hazi surati a wannan sura wahiya yanbuhu ta nan yake bubbuga inna ma kana wannan ilimin yana kasancewa bi sababin biha faqat sababin waye annabi Muhammad duk wani ilimin da ya kasance yana kasancewa ne bi sababbi nabi na Muhammad iz la illatu lima baina hawa baina zatul haqiqa saboda babu wata illa da za ta iya tsarewa wanda kuma take fitowa daga hadarin sayyidul wujudi min min min zatin nabi ila aidil haqi hatta takun laha sababan wannan shine ke bada sababi فإذا الله تبارك وتعالى Ubangiji أراد هذه سورة لذاتها يا ينفي wannan sura ne lizatiha dan shi fa ya sabab kulli shay shine sababin komi wa ya sababun li nafsiha shine shine sababi li nafsiha ga kanta shine sai da rasulullahi qauluhu fadinsa wajalta min asari hazil asbati ka sanya daga gurbin wannan girmama yani samaha azamata ka kira ta da azima li kaunaha qablata min nuri saboda yimki ne na haske min nuri azmatin layi daga hasken Allah daga hasken ubangiji wannan shine shine ilimin shi ne kuma nurun. Faliza saboda haka sammaha azumatu aka mace domin shi haske shi ilimi yana zuwa ne bayan jahilci. Jahilci kuma duhu ne, ilimi kuma haske ne. Kullum in ilimi ya zo, to dole, bin daɗi laita bayani. kishiyoyi biyu ba su haduwa dole ɗaya zai batar da ɗaya ko duhu ya fi ƙarfin haske ko haske ya fi ƙarfin duhu dole ne yanzu yadda rana ta hudo waye ke tafiya toci saboda ba dare ba ne a dare duhu ne jahilci wayewar gari fa haske ne saboda haka wancan lokacin kana neman sanin yaya za ka yi amma yanzu tangaran ne yadda za ka yi gudu ka tsallake rami ka yi a wancan karon ba ka san yana ka ke tafiya ba to shi ne jihala hasken manzala ne yake ba da wannan gaba ke da shi yasa ya ambace shi min asari hazil azamati daga gurbin wannan haske ko ce wannan girman azimu wa qawlu min asariha daga gurbinta fa inna hayya sabab domin ita ce sababi fi izhari zawat wujudi wajen bayyana zati da wujudu min adabi da ba sanan ilal wujudi suka zamo sun samu min adabin ila wujudin wannan muna maimaitawa da yawa har gobe malamai ba su gane wannan ba shi manzo Allah ya fito ne min wujudin ila wujudin manzo Allah amma kowa ya fito ne min adamin ila wujudin amma silan da za ka gane abin shi annabi Muhammad ya fito ne min wujudin ila wujudin saboda shi ne ruhu an kira shi da ruhu ne saboda ruhin nan shi ne asalin domin komi ya allasar da shi amma ta wannan hanyar aka yi ta jallin ruhin shi ne lama halak Allahul adama wala ma halaktuhu wala ma halakahu biyadayya rafa'a nafahatu min ruhi lokacin da na halici annabi Adamu da hannuna lokacin bayanan. Na fato min ruhi, to daga ruhi na kuma muka samun ruhi. Wannan, wannan ruhi shi ne annabi Muhammadu. Shi ne annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. saboda haka izhar izhar zawatil wujudi min adami la wujudi bai da sallallahu alaihi wasallam domin shi manzo Allah laulahu ba dan shi ba ma azhara Allah shay'an da Allah bai bayyana komai ba to shi yasa mutane suke cewa an yi duniya da lahira da manzo Allah wahabiyawa suke cewa da me ai ba haka bane eh ba duniya da lahira dan manzala ba a an yi duniya da lahira dan mu ne dan mu ne duniya da lahira dan mu ne amma duniya da lahira an yi shi dan mu kuma mu kuma saboda manzala amma Allah ya yi manza Allah ne dan shi halaktuka min ajali na yi ka ne dan ni in ji Allah wa halaktu kulli shay'in min ajali min ajalika komi kuma nayi shi ne dan kai komi kaga kuwa in ka ce an yi duniya da lahira da manzala an yi sabo bai ba ba magana sabo amma sai suka gindayo shari suka kafe suka ce ana nufin wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budu ne haka suke fara wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabuduni ba dan a an yi duniya da lahira dan abauta masa ne to duniya da lahira dan waye ya kai dan annabi Muhammad ne domin sai ka bi Allah ka shiga aljanna shiga aljanna annabi Muhammad a dalilin sa ne ake shiga aljanna in ka sabawa annabi Muhammadu to an yi wuta dan kai ne kaga kuma ai duniya da lahiran gabaki daya lahiran aljanna ne ko wuta duniya wajen aiki to duk gabaki daya wajen aikin da ka zo yi in ka kasa cimma nasara ka yi aiki ka gama ka tashi ka fada wuta ta yayin mummuna sunan mankalani makoma ya yi muniya wani yasbillahi saboda haka ba samu abin nema fa amma in ka fada aljanna an samu to kuma wannan baya yiwuwa ka samu aljanna sai ka gane manzo Allah shine aikin aikin sarki hadonka komi naka sai ya zo hannun manzo Allah ka ce astaghfirullah ka shayar da ruwa ka ciyar ka yi wani abu komi naka sai ya zo wajen manzo Allah zuwansa wajen manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne manzala da ya maka sani ma'ana shi ne abilu shi ne abilu Allah ta bake laulahu ba da manzala ba ba a zarar lau a sha'an min al-mawjudati da ba wani abin da Allah ya bayyana daga cikin sababbu wala baqit wala baqitu kullaha baqat kullaha fi dayl adabi da kowanne da ka sani a tarkace da dan da shi aje shi ba dan adabi ba wa ma na haza ba dan wannan annahu law jarat mashiyatullah ta'ala da mashiya Allah ta tafi allati alha wajadatul akawanu annahu lamarin laujarat laujarat mashiyatun layi da ubangiji ya zartar allaci anha waje da talakawa ne wanda a kanta ne aka samar da kaunu biyan la ya haluka a ce Allah ba zai halici Muhammadan annabi Muhammadu ba lajara fi mashi'ati ba dan annabi kaga illan kenan ba dan samuwar annabi Muhammadu Allah ya rubuta za a samu annabi Muhammadu duk kaunu ba wanda na same shi lajara fi mashi'ati da Allah ya rubuta da ya sanya shi a cikin dayyul adami Allah ya khaluqa shay'an min al-wujudi ba wani abin da na samu ashe saboda mashi'a ta ubangiji ta zartar za a yi annabi Muhammadu wannan mashi'ar shi yasa aka yi kaunu fazawatul wujudi zatin wujudu gaba daya hiyal ashbahu shine jiki albarizatu wanda ta fito ana haqiqati sallallahu alaihi wasallam a haqiqan manzala bi manzilatil awladil barizati an abi wahidi wannan fazawatul wujudu na fada farkon karatu ainihin mala'ikaci mala'iku gaba daya kowaye daga cikin mala'ika ainihin ruhaniya rauhanai gaba ki daya ainihin jinnu jinnu gaba daya ainihin shayadinu shayadanu gaba daya ainihin ins mutane gaba daya ainihin dawab dabbobi gaba daya ainihin jawabini jamidi duk daskararren abu gaba daya ainihin ɗabayu ainihin ɗabaya gaba daya gabaki ɗayansu gaba ɗayansu dukkansu bi manzilatul auladi min al'abdi wahidin albarin an abdi wahidin duk sun fito ne daga cikin shajaratun mubaraka wannan shajaratun mubaraka waye sayyidul wujudi ba dan mazala ba ba wanda na samu na ƙaunuhu da faɗinta wa min barkatiha a cikin albarkanta shafatu suwari akwai kamannin sura kullaha dukansa jami'a ko jimadat wa mutarika ko kuma mai motsi ilam ka sani anna zawatul wujudi kullaha zatotin zatin halitta kullaha bakin ɗinsa barazat ana haƙiƙatin muhammadiya ta fito daga haƙiƙan manzo Allah jami'a wa mutarika mai motsi kaga na amai da su biyu biyu saboda mala'iku ai masu motsi ne aljanu masu motsi ne rauhanai masu motsi ne mutane masu motsi ne dabbobi masu motsi ne haka ne to wayannan guda nawa guda biyar jaminuha wa mutaharikuwa har ɗabi'a yana motsi ɗabi'a yana motsi kaga yana cikin wayannan guda shida to jami'in wanda baya motsi kamar dutsuna duka baki ɗayan ka duba sun fito ne daga hatar uba guda ɗaya wa hussein lojoji daga manzo Allah ka same su kaulu wa na da ta an kewaye ta bi kibali tahriki wa taskini da fuskanta na motsi ko ɗaurewa yani annal awarida duk wani abu aridi alhalatu na hali fi zawatul wujudi na zatin wujudu wai harakatu waskunu shine motsi ko ɗaurewa hi aidan su ma barazat fi zawatul wujudi ya fito ne daga zatin wujudu ana hakikatul muhammadiyya ana tabbatar maka ne ka gane komi ya fito daga hasarar manzo Allah ne fayya manudatun biha shi yake kewaye da shi kama anna zawatul wujudi kama inda zatul wujudi wayhi suwarul mahsusati shine surori masu motsi manudatun bi haqiqatul muhammadiyya sun kewaye ne daga haqiqan muhammadiyya la wujuda laha biduniha inda ba dan haqiqatul muhammadiyya ba da ba sa da kazalika al-a'radu haka da awaridu alhalatu fi zawatil wujudi wanda yake da hali cikin zatil wujudu wai harakatu waskunu ko mai motsi ko daurari wa ma yashu anaha ko abin da ka taso min qabdin qabdu ne wa basti ko bastu ne idaun bayarwa ne wa manu hadi ne wa madahu yabo ne wa zammu zargi ne kulle zalika duk wannan baraza na haƙiƙatul muhammadiyya an fito da shi daga haƙiƙatul muhammadiyya ne min azal ila abad tun daga farkon tashin kiyama har zuwa ƙarshen tashin kiyama tun daga farkon azal har zuwa tashin kiyama to wannan shine haƙiƙatul muhammadiyya wannan izala sun san haka ba sani ba to ina ma sun yadda ba su sanin ba ina ma sun yadda ba su sanin ba amma mutum yana tsalle zai yi maka bayani ne zai ce maka kawai karya ne to ta yaya za ka karyata abin da nassin ƙurani ne hadisi ne na manzo Allah dan kai baka gane ba iza a zalama alaihi muƙamu daga zaren musan a wato babu wanda yadda abin yake kenan duk komi kuma za mu sauƙi shi ɗaya bayan ɗaya har ne halaka man halaka an bayyanatin wai haya man hayya an bayyanatin wanda zai halaka ya halaka da hujja wanda kuma zai gane ya gane da hujja الله كتب الجو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق داسر الهجمات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره بقداره العزيز صلاة تملا الأزل والأبد الزمن وما كان مضروبة في كل عدد زياد ما في لك يا هيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب الفاتح لما السلام عليكم